أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الكر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wadda muka saba gabatar da karatun fiqh bisa mazhabin Imam Malik wadda muke karantawa daga wannan littafi muqaddimatul izziya li jama'atul azhariyya wannan shine darasin mu na 27 kuma in ba manta ba a darasin mu da ya gabata mun shiga cikin kitabul hajj wato babin da ke magana akan aikin hajji da hukunce-hukuncensa. sa za mu tashi a cikin shafi na 171 kuma yau muna ranar 11 ga watan safar shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba a salatu wassalam wasu zo daidai da takwas ga watan satumba na shekara ta 2022 miladiya mai littafin ya ce yana magana akan ainihin niyya sai ce wala na illa bi niyyatin maqrunatin bi qawlin an fi'lin wato shi daukan harami baya kulluwa sai tare da niyya wacce take tare da qauli ko kuma aiki wato mutum ya faɗa da baki labbaika hajjan ko labbaika hajjan wa umratan ko labbaika umratan sannan kuma ya hada da aiki aikin nan kuwa shine mutum ya je ya hau kan abin hawansa daga nan kuma ya fara talbiya wa yastahabu lil muhrimi an so ga mai yin harama izalatu sha'asihi gusar da dattinsa wato duk wani gemu da ke ba gemu ba kai duk wani gashi da ke jikinsa wanda aka yi umarninsa da askewa ya aske shi ko ya tisge shi wannan ya hada da wannan ya hada da abin da ya shafi mararsa sannan kuma da tisgewa gashin hamata sannan da rage gashin baki duk waɗannan mutum zai yi a lokacin ɗaukar harama ƙabla ihrami kafin ɗaukar haramarsa bi ƙalmi a zafirhi da yanke ainihin faratansa wai zartu ma ala badinihi min sha'ari sannan ya kusar da abin da ke da jikinsa na daga gashi kamar yadda na siffanta din nan wa sunanul ihrami arba'atu sunnonin mai yin harama guda hudu ne sunnonin harama al-ghusl wanka muttasilan bihi wanda ke saduwa da yin harama din nan to shi wannan wankan sunna ne a haƙƙin mai yin harama namiji ko mace ko da kuwa a lokacin da ita mace din tana cikin haila ko tana cikin jinin nufasi to wannan wankan bisa sunna sai ta yi shi wankan daukan harama wata jarrudu min al-makhidi sannan sai tsaraituwa daga duk wani abin da aka abin da aka dinka shi mutum ya zamto firi da'in wa izarin ya zamto yana cikin mayafi da kuma kwarjalli ma'ana duk wani tufafi mai kewaye jiki zai zamto ka kubuta daga gare shi kamar wando kamar riga ko da singiliti wando ko ko da gajere ne kai ko da kamfai mutum su ya tuɓe shi amma wannan a haƙƙin namiji ne ita kuwa mace za ta sanya riga da kuma wando za ta iya sanya wannan ko ta sa baƙaƙe ko farare gwargwadon dai kawai duk wanda ya samu wani alaini kuma mutum zai sanya sandal wato takalmi mai igiya kenan mutum ba zai sanya wani takalmi kamar sau ciki ba wa salatu rak'ataini min ghairi al-fariidati sannan mutum zai sallaci sallah raka'a biyu wacce ba ta farilla ba wa talbiyatu da kuma yin talbiya hiya ita ce labbaik Allahumma labbaik amsawarka ya Allah amsawarka labbaika la sharika laka labbaik amsawarka babu abun bautawa tare da kai wato baka da abokin tarayya labbaika amsawarka ya ubangiji innal hamda wan ni'mata laka wal mulka haqiqa godiya da ni'ima gaba ɗaya naka ne ya Allah wal mulka da kuma mulki la sharika laka babu babu wani abokin tarayya gare ka wannan ita ce tarbiya gaba ɗaya wannan jimlar kirari ne ga ubangiji subhanahu wata'ala da kuma ba da labari bisa baiwarsa wanda ya yi wa bayinsa kuma mutum zai daga murya ne yana yi amma a haƙƙin mace idan zalla mata ne a cikin motar to za su iya yi gwargwadon yadda za su ji yadda kansu amma in kamar mata ne da maza mace ba za su daga murya tana zaƙaƙawa tana abin nan don maza su ji ba yawwa sai ta yi abin ta ƙasa-ƙasa yace wala yaqta'u tarbiyata hatta yadkhula makkata mutum ba zai yanke tarbiyar ba har sai ya shiga cikin garin makka wato kaga ya shiga cikin harami kenan idan mutum wato ya yin tarbiyar saboda girman kai ko saboda wani dalili ya ki da gangan to sai yayi yanka saboda barin yin tarbiyar fa idza qafa wa sa'a awadaha amma idan mutum ya yi ɗawafi kuma ya yi sa'ayi sai ya dawo da ita lirawahi musalli arafata domin yammantuwar da zai yi ya tafi zuwa ga arfa mutum sai ya dawo ya ci gaba da yin ta wani a haƙƙin masu aikin hajji kenan amma mai yin umra in ya riga ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi shi kenan sai je ya aski ya gama umrarsa wa aujuhul ihrami arba'atu fuskokin yin harama guda hudu ne guda hudun nan ya hada da ifradi kirani tamattu'i sai kuma umra kaga hudu kenan wa afdaluha amma wanda yafi al-ifradi shine yin ifradi wani shi abinda mazhabinmu na malikiya ya zaba wa huwa an yi hurima bil hajji mufradan shine mutum yayi harama da yin aikin hajji shi shi kadai suma idza faraga min min af'al al hajji sannan bayan ya gama ya kammala daga ayyukan aikin hajji yusannu lahu an yuhrima bi umratin an sunnanta masa kuma yayi harami wato yayi harama don yin aikin umra kuma wato mutum ya fara yin hajjin sannan daga baya kuma sai ya yi umra eh ifradi kenan shi kuma tamattu'i tamattu'i za ka yi aikin umran ne da farko sannan kuma bayan ka yi bayan ka yi aski ka fita daga haramar umra din sai ka zauna a cikin kayanka na gida ka ci gaba da gudanar da al'amuranka na yau da kullum sai lokacin aikin hajji ya yi kuma sai ka yi harama ka fita zuwa aikin hajji wannan shi ne tamattu'i shi kuma kirani idan ka zo kai umrar ba za ka yi aski ba za ka yi saisaye ba a haka za ka zauna har zuwa lokacin za a fita aikin hajji sannan a fita aikin hajji tare da kai kana cikin wannan kayan nan dai na haramar a ciki za ka zauna ko wata nawa za ka yi ko sati nawa za ka yi har sai lokacin fita aikin hajji ya yi sannan a fita tare da kai an ka gama aikin hajji kuma sannan yadda kowa ya yi aski kamar sai ka yi aski shi gana ka kammala wa ihramun rajuli fi wajihi wa ra'asihi ihrami na namiji shine fuskarsa da kuma kayinsa wato an yadda zai iya lullubewa ko ina amma banda fuskar shi banda kansa ba zai lullube kanshi ba ba kuma zai lullube fuskar shi ba idan mutum ya lullube kanshi na wani lokaci to lallai ne sai yayi yanka misali kamar lokacin kwanan muzdalifa malamin yana ba mu labari ranar kwanan muzdalifa akwai wani mutum mai kuɗi ne babban mai kuɗi ne daga nan najeriya ya je aikin hajji to shi kuma yana fama da ciwon kai sannan kuma shekarar an yi sanyi a musdalifa an yi sanyi sosai sai ce an gafarta malam ana tsananin sanyi ba yadda za a yi yanzu in nemi ɗan wani abu ko hula ko wani abu in rufa wa kan nan nawa ya ce a yaran kare da in kai haka sai ka yi yanka ka yi laifi ya ce iya yanka ne ya ce iya yanka ne ya ce to shi kenan allah ya sani dai larura ce sai ya nemi hula na ji ko hular sanyi ce ya sa sannan kuma sai ya lullu kan shi da wani abu saboda halin da yake cikin shi kenan eh daga baya sai da ya yankan na wannan bayan yankan shi na tamattu'i da yayi sai da ya yanka kuma na wannan fa yarumu alaihi satrahuwa ya haramta gare shi shi namiji ya lullube fuskar shi da kayinsa bima yu'addu satiran da duk wani abin da za a iya kidaya shi a matsayin cewa abu ne mai rufewa ko mai suturcewa kar imamati kamar rawani wal firqati kamar wani kyalle haka amma ita mace gaba ɗaya za ta rufe ko za ta iya rufe ko ina in banda fuskarta fuskar ma idan ta zo yin kiliya da wasu alhazan saboda kar a fitinu da kallanta ko wani abu ta iya dan rufewa ko yaya wa kullu ma yuntafa'u bihi min al-harri wal bardi da duk wani abin da za a iya amfanuwa da shi a samu tsaro daga zafi ko sanyi to wannan duka haramun ne ga shi mai harama wato alhaji ya lullube kayansa ko fuskarsa da shi a lokacin da yake cikin harama wa ya harmu alaihi libusul khatami ya haramta a gare shi ya sanya zobe a wannan yanayi wa ihramul mar'ati fi wajhiha kaga magana da dai dazu amma ihramin mace fuskar ta ne wato fuskar ta ne kadai ba za ta lullube ba wa kaffaiha da kuma tafukan hannayenta faqat iya su su kadai walaha an tasdula ala wajhiha sauban li ajali sitri amma ta samu za ta iya dan wato sanya wani tufafi ko wani abu haka wanda za ta dan iya rufe fuskarta kaɗan da ajalin satiri domin suturcewa saboda wasu mazajen amma wala ta grizuhu bi ibratin amma shi ma wannan ba za ta ɗinke shi a jikin tufafinta tare da allura ba wani hawi da makamancinta wato misali yanzu in tana da hankici ko wani abu za ta iya ɗan ɗora shi haka a saman kwalinta ko a jikin jam'in ta zai dan sauko ya dan rufe fuskar ta kadan saboda wasu mazajen amma ba za ta dinke shi a jikin a jikin iramin nata ko a jikin jam'in nata ta dinke shi haka dan kare rika faduwa ba yawwa to kamar wannan kamar face mask kwarai da gaske za ta iya sa wannan waya harumu alal muhrimi masu ɗibin ya haramta ga wanda ya harama ya shafi turare ya alaƙo biljisadi wa saubi wata turaren da zai ratayu da jiki da kuma tufafi kalmiski kamar turaren almiski wal ambari kamar turaren ambar wato haramun ne ga mai yin harama ya shafa turare a jikinsa ko ya shafa mai mai kamshi a jikinsa ko a jikin tufafinsa wa duhunin ra'asi da kuma mai na kayi kamar irin mayukan da gayu ke shafawa a kayinsu su shafawa gashinsu to wannan duka haramun ne ga wanda ya harama ya shafa wannan wata ƙalimu zufurin haka nan haramun ne ga wanda ya ya harama ya zo yana yanke farci a wannan yanayin na harama wai banatu sha'arin haka nan nisantar da wani gashi daga jikinsa kamar gusar da gashi aski ko tizgewa gashi daga jikinsa wannan duka haramun ne wanda ya harama wal jima'u da yin jima'i shi ma wannan haramun ne ga wanda ya harama wa muqaddimatu da kuma abubuwan da ake gabatarwa kafin jima'i din shi ma haramun ne ga wanda yake cikin harama wa yafsudul hajju bil jima'i aikin haji yakan baci ta dalilin jima'i in waqa'a qabla al-wuqufi idan ya faru kafin mutum ya tsaya a arfa mutum ya je wa iyalinsa a halin zaman mina a ran da aka zo mina rana takwas ga wata sai ya je wa iyalinsa to kaga wannan ya riga ya bata aikin hajjinsa ya yi harama kuma sai ya je wa iyalinsa a wannan yanayi ko kuma mai kirani shi ma sai ya je wa iyalinsa to shi ma wannan duka aikin hajjinsa ya ɓaci aw ba'adahu qabla tawafil ifadati ko kuma mutum ya sadu da iyalin nasa ne bayan an yi tsayuwar arfa amma kafin ya je dawafin ifaba dawafin ifaba wato dawafin ranar goma ga wata wa ramyi jamratul aqabati da kuma jifan jamratul aqaba fi yawmin nahari wanda ake a ranar yanka au qablahu ko kafin nan wa rukunin sani rukuni na biyu الطواف شيني دوافي وله واجبات وسنن ومستحبات shi ma dawafin nan yana da abubuwa da wajibi a cikinsa da kuma sunnoni da mustahabbai far wajibatu sittatun abubuwan da suka wajabta ga duk mai dawafi kiyaye su guda shida ne ga sunan kamar haka as-salamatu min al-hadasi wal khabas wato kubutuwa daga kari da kuma dauda a jikin mutum mutum ya tabbatar babu kari a tare da shi da kuma tufafinsa jikin shi da tufafin shi kalau yake kuma har ila yau ya riga ya yi wanka babu janaba a jikinsa sannan kuma ya zamto yana da alola a jikinsa wa satrul aurati da suturcewa al'aura haramun ne mutum ya riga ya zabbayanar da wani abu na al'aurarsa a lokacin da ya zo yin dawafi to wannan musamman ma mata mata suna yin kuskure a nan musamman ma matanmu na Najeriya akwai waɗanda za ga sun je yin dawafin amma kuma da tufafi irin nasu na nan gida Najeriya irin wanda suka saba sawa damammun tufafi sai mace ta je wai yin dawafi a haka ta sanya zani misali zanin kuma ya dame ta ko kuma ta sanya doguwar riga amma doguwar rigar an rage mata faɗi kasan haka suke yi don bayyanar da surarsu don bayyanar da surar jikinsu in sun sayo doguwar riga a kanti sai kuma su kai wa tela a rage wa rigar faɗi domin in sun sa ta riga bayyanar da siffar jikinsu ko kuma mace ta sanya wa yake da suna wannan hijabi amma hijabin irin wanda zai kwanta a jikin mutum wallaha ga duk wani hu mai tudu a jikin mutum ya bayyana to kaga wannan shi ma bayyanar da al'aura ne to haramun ne ga mace ta ji a irin wannan siffar ta ji ta dawafi a ɗakin Allah wa ja'al al-baiti an yasarihi sannan wajibi ne mutum ya sanya ɗakin a gefen sa na hagu idan za ka yi dawafi wato za ka sanya ɗakin a gefen ka na hagu haka ya zama hannunka na hagu shine yake saitin ɗakin ba hannunka na dama ba wa dawafu sab'atu ashwadin dakil al-masjidi sannan da kuma yin ɗawafi zagaye bakwai a cikin masallacin wannan shi ma wajibi ne idan kai bai kai bakwai ba kai ƙwaya biyar ko kai ƙwaya shida wannan ma baka biya haƙƙin ɗawafin ba wa kuroju jami'il badani anil baiti da kuma fitar da dukkan jiki daga ɗakin nan ma akwai wani kuskure wanda dukkan alhazai suna yi da matan da mazan akwai wani waje hijiru Ismail a jikin ɗakin Ka'aba yake kamar ga ɗakin Ka'aba haka to akwai wani gini daga arewa da ɗakin idan ran Ka'aba yana cikin wannan gini za ga ginin kamar daidai kirji haka yake ya ɗan zagayo haka ya dawo jikin Ka'aba to akwai ƙofar shiga wajen to wannan gun ainihin shi ainihin shi shi ma cikin ɗakin Ka'aba ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa suka yi nufin za su sake gina ɗakin Ka'aba suka rushe shi sannan suka rushe din kwance kafin su rushe ɗakin ya hada har da wannan gun gaba daya to da suka da suka rushe ɗakin sai suka sa wa kansu wata ka'ida duk da sannan ba addinin musulunci na bai zo ba amma sun san cewa zina haramun ce sun san cewa cin kuɗin ruwa haramun ne sun san cewa kwace da sata duka haramun ne sun yadda duk da cewa fa a sannan din gunki suke bautawa da haka sai suka sanya wa kansu ka'ida cewa kowa ya kawo kuɗi a hada a gina wannan daki to amma duk wanda ya san yana sanya yana sanya kuyanginsa su je su yi zina su kawo mishi kuɗi to ba za a karɓi kuɗin sa ba ko ya kawo ba za a karɓa ba duk wanda aka san yana cin kuɗin ruwa ko ya kawo irin kuɗin sa na kuɗin ruwa ba za a karɓa ba duk wanda aka san cewa ɓarawo ne in ya kawo kuɗin shi ma ba za a karɓa ba to sai ya zama saboda halin da suke ciki a sannan din na duhun jahilci zalunci yayi yawa ga manya manyan masu kuɗi a garin wanda kowanne guda ɗaya in aka ce shi shi kaɗai ma ya gina ɗakin kaban zai iya to amma saboda halin da suke ciki na zalunci yayi yawa da kira aka samu kuɗi tsarkakakke ɗan kaɗan wanda za a yi aikin da shi to sai ya zama saboda ƙarancin kuɗin bai kai a yi ɗakin gaba ɗaya ba shi sai suka rage wannan wajen wanda kuma girman gun ya kai kusan kashi ɗaya cikin hudun ainihin ɗaki ya suka bar shi a iya haka ya zama shi ɗin iya kirji ginin shi ya tsaya to alhazanmu na yanzu mutum yana cikin ɗawafinsa sai ya kutsa wai sai ya je ya shiga nan ɗin ya je har ya yi raka a biyu ko ya raka a hudu saboda in ka shiga nan ɗin tabbas in ka shiga nan ɗin kamar ka shiga cikin ka'aba ne da shiga nan ɗan karan tsewa mutum cewa ka yi sallah a cikin ɗakin ka'aba haka ne ba za ka yi kafara ba cikin ɗakin ka'aba ne shi ma to amma alhazanmu mutum yana cikin ɗawa biyu kawai sai ya kutsa saboda ya ga jajayen nan suna yin haka kawai sai sai mutum ya kutsa wai sai shiga nan ɗin ya je kuma sannan kuma ya fito kuma ya abin nan don mutum ka yi haka to tabbas ka ɓata ɗawafinka in kana so ka shiga nan sai dai ka zo musamman ka san yadda zaka kuku zaka samu ka shiga amma ba dai kana cikin dawafi kuma ka yanke dawafin ka zo ka shiga nan ba saboda kai haka ka ka shiga cikin ɗakin Ka'aba a cikin dawafi da kuma wannan din ba daidai bane yawa ta bayan ɗakin Ka'aban zaka zaka gewaya ba ta cikin sa ba yau ta bayan wannan gidan ta bayan shi shi ma zaka bi tunda ai amanne yake a cikin ɗakin Ka'aba wa alaikumus salam in mutum ka banka gama kwarai ko za ka iya shiga sai dai wagon ba a harsa askarawa suna tsaye za ga kowa kuma so yake sai ya shiga da aka shiga wajen gaskiyar magana sai mai ƙarfi kamar sumbartar hajar al'aswar ne shi ma sai mai ƙarfi sai mai ƙarfi kuma sai mai haƙuri sai ka je ka kutsa da ƙarfinka kaman na a jikin ɗakin sannan sai ka balayi kuma ka yi haƙuri ka bi layi akalla za ka kai kusan awa guda ko minti talatin kana jira kafin layi ya zo kanka eh sumbantar hajar al'aswad shi dai nan ɗin da ni na taɓa kutsawa da ƙyar na shiga na yi sallah raka a biyu na fita amma sumbantar hajar al'aswad gaskiya wannan ban ma sa wa kai na cewa zan yi ba ɓarai da saboda wani sai je wani sai je gurɗa ka mutane ne karfafa fa haka za ga kowa yana kokarin shi sai sai abin nan kuma sai rashin ladabin yayi yawa yasa kawai hakurin shi shi ne tunda dai da wanda ya sumbance shi da wanda ya taba shi da wanda ya nuna shi duk ɗaya ne shikenan in ka ka nuna shi kawai Allahu akbar shikenan sai ka sai ka sumbance hannun naka shikenan ko daga nesa ne shikenan ko da sanda ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sanda ma yake nunawa ko da sanda ma ka nuna shi kenan biyu yayi bandana kuma da hannunka to wani to kuskure babba da mutanen mu ke yi shine mutum ya je aikin hajji ko umra ya rika koyi da wayannan jajayen to wannan kuskure ne babba saboda jajayen nan wallahi biye da kake tunanin jahilci a gun bakakken fata wallahi na jajayen nan ya ninka namu na jajayen nan ya ninka namu misali yanzu kaga hajarul aswad din so ɗaya ne kawai zaka ji ka nuna shi bismillahi allahu akbar shikenan sai ka zaga to wayannan jajayen zaka iya ganin wani in yazo daidai wajen ya haka bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar sai yayi sau bakwai sannan da kuma aka ce da wayannan mutum da ya koyi kaga yana ya addini zai yi ya mutum zai addini kenan kaga sai sai bata da yawa yawan su fa addu'a ma ba su iya ba wani za a ga matarsa ce take yi yana yana tana faɗa yana maimaita tana rabbana yana rabbana atina yana atina haka ba za ka gaba da yawa yawan su kuma kamar mutanen Indonesia din za ka su kuma group ne za ka kamar mata kamar ashirin an haɗo su da kamar maza su ma kamar guda goma ko ashirin da mutum ɗaya shi ne jagora mutum ɗayan nan kuma za ka ga wani za ka ga mace ce jagorar wani kuma namiji ne jagorar yana faɗa sauran gurin ɗin kowa yana ansawa Allahumma Allahumma haka nan an je wajen sa'ayi safa da marwa ai wani wani bangali ya da kasan mafarauci ya biyo zomo a haka im im im im a guje haka yake haka yake haka yake sa'ayin nan safa da marwa abinda aka ce kawai dan gudu ne haka jim jim jim jim haka shi ma kuma mustahabi ne dan abin nan ne haka dan fofoti haka shi ma shi ma kuma mustahabi ne ba wajibi bane amma ya da kasan wanda ya biyo wanda ya biyo zomo a guje wala haka haka ya wuce kif kif kif kif kif ya tafi marwa da ya je marwa ma nan ma haka ya jiyo kif kif kif a guje ya zai wuce eh wani lokacin akwai cinkoson da ko kana son yin gudun ma ba za ka yi ba kamar dawafi dawafin umra shi ma an ka zo zagaye ukun farko ana so ka ɗan yi su haka da ɗan jibjibjib haka dai dan gudu-gudu sauri-sauri to idan kuma babu damar yin haka kawai shi kenan sai kai abin haɓar wadanda yadda ya sauka to jajayen na haka za ka gansu idan magun gosulan ya yi yawa daga san fa idan cinkoso ya kai cinkoso ana iya yin kamar minti biyu uku kaga an tsaya cak saboda cinkoson ya yi cinkoso ba damar ma zagawa to jajayen na haka za ka gansu mutum yana tsayin amma yana ɗayin fofoti a tsaye yadda kasan wanda aka ce wajibi da shi yasa mutum kuskure ne mutum ya je aikin haji ba ilimi wallahi mutum ya je aikin haji ba ilimi malam kai dai kawai ya je dai ya gano gari ya dawo amma sunayen guraren ma a ce mashi nan shine hajarul aswad nan shine maqamu ibrahim nan shine kaza nan shine kaza nan shine multazam nan shine mizabur rahma nan shine kaza nan shine kaza wallahi duk bai sani ba duk kawai ya je yayi kallo ya dawo idan ana ba da labari yau yau eh wannan gumba da muka kaza muka kaza muka kaza shikenan saboda haka lalle ne gaskiya mutum Allah ya hore masa kuɗin da zai je aikin haji in so samu ne ka je gun malami ku zauna kar ka dogara ma da iya bita da ake yi ka samu malami ko ka ja bakin ya fassara maka wannan babin aikin haji da ke cikin iziya da wanda ke cikin risala ko ka ja bakin ya fassara maka ko kuma ku zauna ya riƙe maka bayani dalla dalla dalla yadda ka fahimta ko kuma in kai mai kuɗi ne ma sosai ka samu wani ko malaminka ko ɗan ko ɗan gidan malaminku ko almajirin malaminku ko wani wanda kake ganin ka yarda da shi ka biya mar ku je tare shikenan musamman ma kuma wanda dama ya taɓa zuwa saboda in mutum bai taɓa zuwa ba duk da haka akwai ɗan ƙauyenci a tare da shi ko da ya san abin a karance din to akwai dan kauyanci kauyanci tare da shi amma in ya taba zuwa misali ya je sau ɗaya ko sau biyu to kaga wannan ba wani sauran kauyanci kuma dama da ilimin sa san da ya ji din to wannan in ya zama shine abokin tafiyar ka zaka more wa aikin haji domin komai zai zama warawara zai ce maka nan shine gu kaza abu kaza ake yi ya kuma kwadanta maka ya wayar da kanka ga yadda zaka yi na'am eh sai ka samu wani malami shi ma ya biya zai je sai ka makalimar shi kenan kuwa ƙwarai kuwa mutanen da ma ai haka suke mutanen da su ma haka suke baranta na kuma mu yanzu da babu ilimin sosai wa salatu rak'ataini aqibahu da kuma yin sallah raka'a biyu bayan mutum ya kammala dawafi ita yin wannan sallah raka'a biyu din ana yin ta ne a daidai maqamu Ibrahim idan hakan zai yi in kuma hakan bai yiwu ba mutum yayi a ko ina a cikin masallacin ya wadatar masa kuma yadda ake yin su raka'a biyun raka'ar farko Fatiha da Qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu wa masnunatu khamsatun sunnonin aikin haji guda biyar ne wajibabban ma guda nawa muka ce shida yawwa ashe kuna riƙewa sunnoni kuma yace guda biyar almashiyu yin tafiya yayin yin dawafi wata qabilul hajari da sumbantar alhajarul aswad wato wannan bakin dutsen da ke manne a cikin ɗakin ka'aba da da cewa yanzu an sanya mashi riga shi ma shi ma dutsen an sanya mashi riga haka ta azurfa azurfa ne haka aka narka ta aka tura ta sai aka ake sanya ta kamar kamar kwangiri haka ake sanya shi a rufe ainihin jikin hajarul aswad an ce ainihin shi fari ne kal kamar madara haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi fari ne kal dutsen kamar madara mala'iku ne suka zo da shi daga aljanna amma zunuban mu mu ƴaƴan adam shi ya mai da shi yanzu ya zama baki har ake cin shi alhajarul aswad bakin dutse eh da shi da wannan dutsen na cikin maqamu ibrahim domin ka je maqamu ibrahim shi ma an kalle ka za ga dutse ne ga sawayen annabi ibrahim alaihi salam rada rada a jikinsa a jikin dutsen dutse ne aka kawo marshi sai zama kamar lifta lokacin da yake gina ɗakin ka'aba in yana so ya yi sama sai dutsen ya yi sama da shi yana so ya yi ƙasa sai dutsen ya yi ƙasa da shi eh to da ya gama ginin sai ya kawo dutsen ya ajiye a jikin ɗakin to daga eh to daga baya ne sai aka dawo da shi gefe aka matso da shi gefe ainihin makamu ibrahim bai fi faɗin kamar ya zance da ka kamar nan ɗan nan zuwa nan bai fi kamar rabin haka ba ma bai fi rabin bai fi faɗin rabin sallaya ba sai dai an yi wata 'yar ƙubba haka a kan shi an yi ƙubba ta zinare haka an kewaye shi haka in ka kalli ji hoton ɗakin ka'aba za a gan shi haka a kusa da ɗakin ka'abar kamar 'yar bukka haka 'yar ƙarama amma da zinare aka yi shi Amin ya rabu. bifihi da sumbatar hajarul aswad da bakinsa fi shauɗin awwali a zagaye na farko in ƙadara in ya samu ikon yin haka walamsur rukunul yamani fi awwali shauɗin da kuma taɓa rukunul yamani rukunul yamani shine kusurwar ɗakin ka'aba na yamma maso kudu ko kuma kudu maso yamma wannan wajen shine rukunul yamani za ga wani waje haka an dan shafi shaka daidai kan kwanar an dan shafe ta haka to nan ne rukunul yamani din eh to wannan gun shi ma ka taba shi da tafin hannunka shi ma duk wanda yayi wanda ya taba wannan wajen da tafin hannunsa to kamar ya gaisa ne da Allah kamar ya gaisa da Allah ne kuma duk addu'ar da kai daga daidai wannan gurin zuwa hajarul aswad din karɓaɓɓiya ce duk addu'ar da kai karɓaɓɓiya ce daga rukunin yamani kusurwar kudu maso yamma ka taho zuwa kusurwar kudu maso gabas to duk addu'ar da kai a nan gun karɓaɓɓiya ce yawwa eh kamar a ce daga wancan dungun na masallaci zuwa wannan shi hajarul aswad yana kamar ƙarshen dungun nan shi kuma rukunin yamani yana kamar ƙarshen dungun can amma duka daga waje daga waje suke ba daga cikin masallacin ba to mutum ya shafi nan a zagayen farko shi ma wannan sunna ne wa du'a da yin addu'a wasalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka sunnoni ne warramalu lirrijali da yin sassarfa ga mazaje fil ashwa'i salatatul ula a zagaye ukun farko fi dawafil qudumi a dawafin isowa wato dawafin umra kenan zagaye ukun farko kayi su kana sassarfa wannan duka sunna ne wawa fokar mashi shi wata irin tafiya ce ta tafi tafiya haka ta dan haura tafiya haka sauri sauri wato gudu gudu sauri sauri kamar da ya 440 kenan yawa sassarfa wa dunal jarri amma kuma ita shi kuma bai kai gudu ba shi ba gudu bane amma kuma ba tafiya bace haka eh ya fi tafiya amma bai kai bai kai gudu ba shine sassarfa din to kaga sunna ne wa mustahabbatuhu kasiratun mustahabban dawafi suna da yawa min ha daga cikinta akwai tarkul kasiri min qira'atul qur'ani barin da yawa yawa daga karatun alqur'ani yayin da mutum yake dawafi sai da zaka iya daukar addu'o'in da ke cikin alqur'ani din ka yi su misali kamar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar zaka iya daukar wannan kai tayinta yayin da kake dawafi musamman in ma kana yin wata addu'ar daban wace ba wannan ɗin ba to an so yayin da ka zo rukun yamani sai ka canza ka aje kowace addu'a ka riƙa yin wannan ɗin rabbana atina ɗin har ka zo kan hajar aswad yawa ɗan na rabu wa tarkul kalami da kuma barin yin zanci shi ma wannan mustahabbi shi yasa wani lokacin ko da kuna tare da aboki shi zuwa aikin hajji tare da aboki yana da daɗi saboda me saboda waje ne na bakunta in kana tare da fuskar da ka sani ta sanka to wasu abubuwan za ka samu sauƙin su wato abokinka zai rika ɗibi maka kewa to amma idan abokin naka ba mai himma ba ne wajen ibada ko ɗan garin to har gara ma ka tafi a cikin waɗanda ba 'yan garinku ba ko ba abokanka ba za ka jin daɗi wajen yin ibada kwarai da gaske shi yasa wani lokacin in ka samu damar biyan aikin hajji inda damar ka biya a karamar hukumar da ba taka ba wallahi ya fi daɗi saboda ina cikin karamar hukumar ku ne ga yan garin ku ga waye waye duk sai sa ana ka sakewa wajen yin ibada da kake so saboda zance da sauran abubuwa wani kuma haka kawai matsalar shi sai ta shafe ka an waye gari yana jin kaza ko yana so zai yi kaza ce wani zo karaka aka ta shafe ka a to gace gace a a kana tsoron kare ce baka da kirki a in kana da iko in kana da iko da zuwa umran ba zai hana ka biyan aikin hajji ba to ka je ka fara ka je ka fara yin umran domin zai zama maka kamar wani abin ne kamar rihazal ne za ka ɗanga abubuwa da yawa wanda zai ƙara wayar maka da kai in ka zo yin aikin hajjin za ka samu sauƙin abubuwa da yawa yawwa ga wani kuɗi da yawa ai gaji magana na fara da farko yawwa suna tambayar tashi dama cewa ya yi tsakanin hajji da umra wanda ya kamata mutum ya fara yi sai ce in mutum yana da kuɗi da yawa to ka fara yin umrar da wata ta zama maka rihazal kafin ka je aikin hajjin kuma amma idan zuwa umrar zai dan ragi himmarka ta zuwa aikin hajji to kaje ka fara yin aikin hajji sannan daga baya kuma ka samu dama suka je kai umra kuma abubuwan da ka manta baka roƙa ba a aikin hajji to yanzu ka je umra kuma sai ka ƙara roƙa wa tarkul kalami da barin yin zance wa inshadi shi'ri da kuma barin yin waka batarku shurbil ma'i illa li adashi da kuma barin shan ruwa sai domin jin kishirwa wannan duka mustahabbai ne amma kamar mu da yawanci dama baka rasa yan cututtuka a jikinka ƙwarsa ne hawan jini ne diabetes ne ciwon daji ne menene menene to ai tsakaninka da zamzam dole ku kulla kawance kai da zamzam in ka je aikin hajji wal yuksir al garibu min al tawafi lalle ne bako ya yawaita yin tawafi wanda ba dan garin makka ba ya yawaita yin tawafi dan haka ka yawaita zuwa yin sallah a harami to kaga nan ma falalar bakunta kenan saboda in ya zamto duk yan garin ku ne kuka yi rashin sa'a ba su da himma da sai ya zama kullum dai ku yi sallar ku a gida tunda kuna ganin kuna da yawa yawanci kuma masaukan alhazai ba a rasa masallaci a gun shikenan sai ku rika yin sallar ku a nan dan wani sai ya kai sati bai je harami ba na amma alaikum assalam na kwarai kuwa kullum duk sallah an ka gara ma dawafin nan in je kai sallar asuba kafin ka tawo gida sai ka tsaya ka yi dawafi in ka je kai sallar azhar kafin ka tawo gida sai ka yi dawafi in ka je la'asar ma haka bare kin gara ko na ka ijira bare kuwa isha ma kowace sallah zagaye bakwai sosai kuwa sai kuwa ai har zaka saba ma tun kana cin bambara kai har zaka saba na'am warai da gaske wallahi wani sai ya sati biji wani sai ya sati biji biji haramin ba ban sana ma a riyal biyar ba sai a kai ka a riyal biyar sai a kai ka in kuna da yawa ma kun kai ku hudu na'am in kun kai ku hudu ko ku biyar sai ku ba da riyal sha biyar ma sai a kai ku har haramin na'am ƙwarai da su nan fa yana afdalu fi haƙƙi minar ruku'i fa yana afdalu fi haƙƙi minar ruku'i domin yawan yin ɗawafin gabaƙo shine yafi fiye da yawan yin sallah wai sahabu liman jalasa fil masjidi an ya tawajjaha ila alka'abati an so ga wanda ya zauna a cikin masallacin harami ya zamto ya juya da fuskar shi ya kalli ɗakin Ka'aba wata kurahu qira wata kurahu qira'atu an karanta yawan yin karatu wa talbiyatu fihi da kuma yin talbiya a cikin ainihin cikin masallacin to sai mu tsaya haka za mu tashi in Allah ya kai mu in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu tashi ar-rukunu salis rukuni na uku insha Allah amin ya rabu da fatan Allah ya huwa ce kowanne daga cikin mu nan samu yaje ya sauke farin na na na na ya danganta da lokacin idan kun samu jiragen jihar ku sun tashi da wuri madina za a fara kai ku za ku je akalla ku kwana takwas a madina ku samu salloli guda arba'in a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce duk wanda ya samu salloli na jam'i guda arba'in a cikin masallacinsa to za a goge sunansa ko kuma za a bashi bara'atul minan nifaq wato za a bashi kubutuwa daga munafurci wato zubewar imani kenan to kaga yana da muhimmanci mutum ya samu wannan salloli arba'in din to za ku kwana takwas cikakku kuna sallah a nan masallacin sannan sai a ɗebo ku kuma a kai ku zulhu laifa daga nan za ku harami ku yi harama ta aikin umra umra tukunna za ku je garin maka ku yi umra daga nan sai ku koma masaukin ku a nan garin maka ku zauna ku jira lokacin fita aikin hajji sai rana takwas ga wata in ta yi sai a fito da ku zuwa mina wani waje ne in kai ku mina rana takwas ga wata to za ku wuni a nan za ku kwana in kun kwana a nan amina ranar tara ga wata da safe kenan ita ce ranar arfa za a wuce da ku zuwa filin arfa za ku je nan sai ku jira za ku zazzauna ku jira sai sha biyu ta yi wajen sha biyu da rabi za ku yi alola ku yi sallar azahar da la'asar raka a biyu daga nan za ku zauna ku yi ta addu'a a filin arfa har zuwa faduwar rana idan rana ta fadi za ku wuce muzdalifa a ranar tara ga wata za ku je ku kwana a muzdalifa kawai kwana za a yi anan shikenan sai washe gari kuma ranar goma ga wata ita ce ranar sallah sai ku taho daga muzdalifa ku dawo mina an kun je nan sai hantsi ya dan daga za ku je ku yi dawafi ba ku dawafi ba za ku je ku yi jifan shedan daga nan za ka je ka yi ɗawafi in an ka yi ɗawafi sannan sai ka dawo ka zo ka yi yanka sannan kuma sai ka yi aski daga nan shi kenan ka zama alhaji abin da ya rage sai ranar sha ɗaya ga wata ka koma ka sake jifan shedan ranar sha biyu ga wata ka koma ka sake jifansa ranar sha uku ma ka je ka sake jifansa amma ranar sha biyu ɗin in ka ga dama shi kenan daga nan shi ke sai ka dawo sai ka dawo maka ka gama aikin hajji in ka ga dama kuma za ka iya sake kwana sai ranar sha uku ka ƙara jifan sa dai sannan shi kenan sai ka tawo wallahu a'lam amin amin waɗanda suka je Allah ya shi maimaita mana wanda ko ba sami ikon zuwa ba Allah ya hore musu wanda ba su je ba Allah ya buwace musu cikin sauki Allah ya ba mu ikon zuwa barkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين